أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلمه البيان والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين جماعة مسويا الله مسويا منزن الله صلى الله عليه وسلم مسويا شيخ أحمد تجاني مسويا مولانا الشيخ إبراهيم إنياس assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu a gurguje yau muna sha biyar ga watan biyar 2018 wanda ta yi daidai da 29 ga watan sha'aban hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya. da ɗari hudu da talatin da tara jama'a kowa ya ce Allahu Akbar a wannan wuri wato anguwa mai albarka anguwan kobi a wannan babban gari na bauchi garin musulunci gari yakubu muna muku farin ciki da taruwanmu a wannan babban masallaci ina ƙara nanata mana assalamu alaikum wa rahmatullah kafin mu fara komai za mu gayyaci ɗaya daga cikin manyan mutane rijalul faida malam musa zai buɗe mana taro da addu'a kafin a yi bayanin abubuwa da za su gudana insha Allah akar makalla bismillah
صلاتي مع النبي قوم قوم صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله عليه وسلم وعلى آله قبل الإمداد العظيم اللهم صل على اللهم أنت أقرب من كل قريب وأقرب من كل كريم وأجود من كل جواد وأحفظ من كل حفيظ وألطف من كل لطيف بحق اسمك اللطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف الله يتمكيمو ubangijin Allah inda muka zauna lafiya Allah ya tashe mu lafiya duk wanda ya zo wannan guri ubangijin Allah ya biya masa dukkan bukatunsa albarka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hazikai mujahidai gwaraza ubangijin Allah ya riko da hannunsu albarka annabi sallallahu alaihi wasallama wajen fidda wannan gaskiya albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah ya taimaki gaskiya Allah ya karya karya Allah ya taimaki gaskiya Allah ya lalata karya albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين
Allahu Akbar za mu kira ɗaya daga cikin ɗalibanmu ya taɓa mana karatun alkur'ani a takaice a Idris yana nan? Bismillah sauri ka
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله السمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم
Allahu Akbar Allah ya saka da alkhairi za mu gayyaci ma Nazir zai dan mana ruhul adabi na Maulana Mushau Ibrahim ko da baiti biyu kafin mu ci gaba
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مو- لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله إلا الله محمد مولانا يقول إبراهيم نجل الهاجي عبد الإله بدرنا الوهاجي مولانا لا إله إلا الله محمد مو- يقول إبراهيم نجل الهاجي عبد الإله بدرنا الوهاجي مولانا لا إله إلا الله محمد من بعد بسم الله ثم الحمد لله ذي الدول عظيم المجد مولانا لا إله إلا الله محمد نسيئة مني إلى إخواني فلتمسكوا طريقة التجاني مولانا لا إله إلا الله محمد م- طريق ماذا الفضل والرضوان أسس بسنة والفرقان مولانا لا إله إلا الله محمد م- لا تدرن مسلما لا تذكر مولانا عيب امرئ والعيب منك قد يرى مولانا لا اله الا الله محمد فان ذا الخلق عباد الله مولانا فلا تدر اقي عباد الله مولانا لا اله الا الله محمد لا تتكبر عاقلة تسدى مولا ولا ترعي بل إلهك صدى مولانا لا إله إلا الله محمد والكبر إما بأمام أو نسب مولا أو زمرا أو في رداءة نشر مولانا لا إله إلا محمد مولا كبر إما بأمام أو نسب مولا أو زمرا أو في رداءة نشر مولانا لا إله إلا الله محمد لا إله إلا الله محمد مولانا لا إله محمد مو- لا ترد عن نفسك لا ترد ولا مولا تمشي سوى لا سواه أمي لا مولانا لا إله إلا محمد مولانا حق قدره ومقداره العظيم
Allahu Akbar! To, alhamdulillah, mun ji Maula Mushau Ibrahim Yas, saboda mu wanke komai ya zamo tas. A za a zo an jima kaɗan za a kawo mimiya ta Maulamu Sheikh Tijani Alkanawi wanda za a rera mana kafin shehu ya fara. wannan littafi na mimiya insha Allahu da shi ne za a fara rera mana kafin a shiga karatu alhamdulillah kamar yadda kuka ji gabatarwa da farko mu'assasatu anwar tana mana ta'aziyya na rasuwan babban shehinmu sheikh isyaka rabi'u kadimul qur'an Allah ubangiji ya gafarta masa Allah ya sada shi da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam abu na biyu mu'assasa tana ba da haƙuri wa dukkan musulman duniya gaba ɗaya bisa program da muka saba yin ta na ranar juma'a sun ji mun yi shiru na sati biyu sakamakon manyan baƙi da muka yi daga jamhuriyar nijar wato daga birnin yamai a alhaji zubairu da kuma alhaji mansur wanda suka zo muka yawata da su na jihohi guda bakwai a faɗin najeriya saboda ziyarar shehunanmu wannan shine dalili da yasa ba a samu aka gabatar da wayancan karatuttuka guda biyu ba a jama'a kowa ce alhamdulillah a yau kamar yadda kuka sani muka yi muku alkawari akwai karatu da aka gabatar a wannan wuri kuma alhamdulillah abinda muke nema ya samu a bisa aunawa da muka yi muka yi shiru saboda ko za a samu karatuttuka akan karatun da muka yi dama mun ɗana tarko kuma alhamdulillah tarkon mu ya kama cas kowa ya ce alhamdulillah yau bayanin da nake muku bisa aunawa da muka yi gaba ɗaya dukkanin 'yan kogon duniya gaba ɗaya bisa jagorancin jagoransu abdul jabbarun sun gagara kawo wuri ɗaya da shehu ibrahim inyas ya nuna cewa shi allah ne ko ya ce a kira shi da allah dukka 'yan kogo sun gagara kawo wannan wuri to wannan sai mu ce kowa ya ce alhamdulillah na biyu ƙawayensu ko mu ce abokansu 'yan izala sun yi dafifi dama su suka sashi wannan aiki sai suka ga ba zai iya ba sai Allah ya tona asirinsu suka ce abokinmu ya gagara kowa ya ce Allahu Akbar su da kansu suka ce ba zai iya ba ashe sai muka gane kungila ne wanda ya ɗauka kuma kungilan ba ta kai labari ba to ‘yan izala zan ba ku misali guda biyu kafin in miƙa abin magana jabberi mun rabu da shi akan ya ce wa mutanensa zan nuna inda shehu ya ce shi Allah ne sai ga shi a cikin karatunsa dama an ce tiramol ne ko me yake sha kafin nan sai yana cewa har shehu ya mutu yana roƙon Allah ya ba shi shekara casa'in da wani abu kuma Allah bai ba shi ba ha har shehu ya mutu yana roƙon waye yana roƙon Allah ashe shi kansa ya san shehu ba Allah ba ne dama ai wala tarifannahum fi lahanil qawl sa'annan kuma yan izala da suka zo za su dafa mai da suka zo sai suka ce shehu ma ya faɗi riwayan maganganu da suka zo ba da misali sai suka ce shehu ibrahim ya kawo a littafinsa yana cewa huwal awwalu wal akiru wal zahiru wal baɗi waye ne huwal awwalu wal akiru wal zahiru wal baɗi na Allah da shehu ne Allah sai ce anal awwalu wal akiru wal zahiru wal baɗi ashe wannan ya nuna sun gajiya shehu ya fi ƙarfinsu ba wanda ya isa ya nuna inda shehu ya ce wa kansa Allah wannan ya tabbata dukkansu ba su da hujja amma saboda mu nuna samfur dukkan abin da abdun jabberun da 'yan uwansa suka kawo a wannan dare za mu warware shi gaba ɗaya one by one da farko ga sayyidi abul fatai asani yana zaune a wannan wuri aikin da zai mana kawai zai ɗauko gireda zai bi kan abdun jabbaru saboda wannan abubuwa da ya yi na maganar mimiya mimiya tas take da ita ma za mu fara dama mun ce shi ba sufi ba ne shi ɗan izala ne to za mu gwada masa sufanci ba ƙarya ba ne sufanci gaskiya ne saboda haka 'yan izala kuma ga sayyidi man nasir akwai wasu wanda suka yi dafifi har da wani doktan ƙarya wallahi doktansa na ƙarya ce ya zo yana faɗan maganganu na jahilci su hudu suka taru kayya kayya duka man nasiru zai zo ya warware su a wannan lokaci saboda haka jama'a kowa ya ce alhamdulillah za a ɗauko bayanin abdun jabberu za mu tunatar da shi akan alkawarin da muka yi da shi inda ya rantse wa mutanensa su ya ce musu zai nuna inda shehu ya ce Allah ne da ya tashi sai ya koma wani abu daban za mu dawo da shi kan hanya saboda mu mun san academic line mu ba jahilai ba ne za a dawo masa da tambayoyin da aka yi masa sannan a ɗauko amsoshi a bashi sannan kuma mu sa masa bashi a aljihunsa su kuma yin izala za mu kira su bayan an gaya musu hujja za mu gaya musu wannan ba faginku ba ne in kuna son ku yi magana kan sufanci ko ajiye izala ku dawo cikin ɗariƙa sai ku zo mu yi magana da ku amma bisa samfur da za mu baku za ku gane cewa abin da kuka faɗa ƙarya ce saboda haka karin cika ku da magana ga sayyidi abul fatai assani attijani insha Allahu zai fara gabatar da wannan malamin baka awa biyu da wani abu sai yanda duk ta tsaya sannan sai yadi sai gari ya waye kasan barawar haka muka binne wani a nan in ba manta ba kuma har yau bai tashi ba wallahi to shi ma wannan zamu binne shi insha Allah akramaka Allah bismillah okay a afwan da Allah mimiya okay to shike to shike masha Allah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه ومن والاه رب شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم صلاة تعرفنا بها إياه bayan haka yan uwa masoya manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yan ɗariƙa Maulana Shu Ahmad Tijjani radiyallahu ta'ala anhu yan faidar Maulana Alhaji Ibrahim Inyas eh ah, mu mu mu ƴaƴan alhazawa ne kun sani mu ƴaƴan Alhaji Ibrahim ne eh mu ƴaƴan Alhaji Ibrahim ne yes of course eh wa tilka shakatun zahirun an ka'aruha mu ƴaƴan Alhaji Ibrahim Inyas yan faida shubrayin yasa radiyallahu ta'ala anhu dukkan waɗanda suke nan waje tun daga shi shehu muhammadu nasir dan uwana da zamu gabatar tare shehu hadi shehu musa rijalu malam yusuf da sauran dukkan da yan uwa masoya annabi wanda muke tare a nan kullum bismihi wa laqabihi assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh to alhamdulillah kamar yadda kuka ji maladi ya gabatar mun zo mun yi wani gunji mun zo mun yi wani gunji a nan satuttukan da suka gabata to amma abin da zai ba da mamaki shi wanda muka yi wannan gunjin a kansa da ya razana sai ya bazama sai ya rasa yadda zai yi mun nuna mai ga hanya amma kuma sai ya bazama ya yi can sai ya koma yana kukan 'yan tsako ya koma yana kukan 'yan tsako idan ba ku manta ba duk wanda ya ji karatun da muka yi da wanda suka zo da wanda ma karatu ya riske su za ku ji lokacin da muke gabatarwa na ce idan muna karatu kar mu yi magana a kanka malam ɗan tamori sai ka baza kawai sai kuma ka je ka canza mana maudu'i in mun garo ka tanan sai ka yi tanan ashe kuwa abin da ya faru kenan da muka zo muka yi daka wuyansa a nan muka mai kyakkyawan duka ya gaba zai iya tashi bai yi numfashi kawai na gama sai ya dogon numfashi sai ya canza mu muna gabar shi yana yamma ya ji duka yadda ya kamata duk abin da muka taba matsalolin da muka taba matsala kwaya ɗaya ya kasa tabawa a cikinta tambayoyinsa ya yi mun amsa mu kuma mun yi tambayoyi ya kasa amsa ko tambaya ko ɗaya waɗanda yaransa da aka ce wai sun yi majalisi sun yi kaza duk cikin tambayoyin nan sun gagara amsa ko ɗaya don haka ne fa muka yi tambayoyin da yawa sha shida a cikin sha shida ka amsa ko da ɗaya mana a sha shida ka kasa amsa tambaya ɗaya kai kuma ka yi duka uku kuma mun amsa maka kuma amsan nan kyakkyawan e muka samu ko ka ki Allah dukan ka mun amsa dukan su mun amsa maka to alhamdulillah yan uwa kamar yadda kuka sani mu ba mu da shagalta da ba mu ce dole sai ka so shi Ibrahim ba amma faɗan mu da muke yi akai misali an zo ana batun yan hakika to da mu da kai ka zo mu haɗi mu yaƙi yan hakika amma shi Ibrahim bai taba Allah ba bai taba annabi sallallahu alaihi wasallam ba bai taba alfarman Allah ba bai taba alfarman annabi ba baka isa ka taba alfarman shi Ibrahim mu kyale ka ba ko kai waye ko kai waye wannan ko waye kai wallahi lazimi idan mun yi ma mai sauki ne mu ja ma kunne amma za mu kada ma karawar da sai kunnen ka tayi kara kwarai da gaske don haka dukkan ya zo ya yi ta waɗansu karatuttuka ya yi kowance ya yi wasu surutai kusan sati uku ko sati biyu da suka shige to wannan karatun Allah da mun naɗo wannan surutan nashi gaba ɗaya duk da wannan surutan kamar yadda muke magana da Sayyidi Muhammad Nasir ne da da hali to a ce Ramadanan nan kullun tun da aka fara Ramadanan nan mu zo kullun har sai watan Ramadana ya ƙare kullun wallahi ba za mu kare mas'alar da muke ba za mu kara abin da muke so mu tattauna a kansa ba to amma kun ga abin da shi yayi kusan zaka samu surutan shi zaka ga mutum an cewa khairul kalami ma qalla wa dalla amma sai kai awa hudu kana surutu kaman doki kana ta wani surutu to kaga yayi yau yayi gobe awannin suna da yawa to dai za mu yi kokari ba aya kuma ba hadisi ba aya ba hadisi ka sai yana jin tsoron jan aya in ya ja sai ya ce ko kala ne sai ka ji ya ce ka sai su ce la saboda kar ya ce kalu su yi mai dariya yana jin tsoron jin to abin da yake akwai alayi halin kuskure yana kan kowa amma matsalan amma matsalan shine ka yi gadara kana nuna cewa kai kafi kowa iyawa sai a zo kuma a kama ka da kuskure to kaga ya an faɗi amma ka yi shiru wannan kan kowa ma zai iya samun kuskure ko ba haka bane ba amma dai kana dinga daga kai to a malam dan tamore mun ji ka yanzu zamu biyo ka ɗaya bayan ɗaya amma kafin nan akwai wani abin da muke so mu wayarwa mutane kai da shi saboda waɗansu za su ɗauka me yasa kullum mu in yace kaza sai mu yi ta faɗa mu yi ta kaza su gane mu ba faɗa muke da shi ba wallahi al'azimi shi ya takale mu da bai takale mu ba ba ruwanmu da shi tun daga lokacin da muka casa shi a filin kwallon kobi muka nika shi yadda ya kamata muka sa shi ya yi suman shekara ɗaya ai ba taɓa jin mun ƙara magana a kansa ba ba taɓa jin mun ƙara magana a kansa ba to kaga sai yanzu suman da ya yana ganin ya farfaɗo shine ya ƙara buɗe bakinsa zai yi magana to za mu ƙara kawaitar da kai da albarkan annabi da buwaye shi ubarayin a cikin san annabi sai ka kawaita wallahi kuma in dai za ka yi magana sai mun yi magana billahi lazi la ilaha illa huwa sai ka yi shuru sai ka yi shuru da yaddan Allah sai ya yi shuru sai ya dinga jin kunya saboda mu ba akan ƙarya muke yakan ka ba da albarkan annabi muna kyauta zata akan gaskiya muke yakan ka kai kuma akan ƙarya kake insha Allah to abin da yake sunan karatun mu na yau a ƙarƙashin wannan ƙungiya mu'assasatul anwar ko a ƙarƙashin wannan mu'assasa mu'assasatul anwar sunan wannan raddi ja al gaskiya ya zo gaskiya ta zo insha Allah to kuma za mu gaya maka muna gaya maka duk maganganun da ka yi abdun jabberun mun ji su kuma lallai ka tabbatar ka ɗora gwaiwanka a kan ƙaya mai kaifi sa'annan ka daɓa mazaunanka a kan tsitaka masu guba wanda in Allah yadda duk lokacin da muka dake ka sai dai ka wani guri baka isa ka tauna mas'alan da muka tauna ba insha Allah mas'ala ta ɗaya da nake son yan uwa su fahimta saboda kana ɗauka muna faɗa ne da wannan bawan Allah mutum ne wanda ya yi faɗa da duk wani irin mutum da zaka sani in akwai aljanu a gidansu to su ma aljanin ya yi faɗa da su ya yi faɗa da kowa kaga na farko ya yi faɗa da gidansu gidan kadiriya duk yan uwansa sawa'un yan uba ne ko yan uwa ma'ana li'abbansa ne ko shakikansa duk ya yi faɗa da su ya yi faɗa da karibun lahi wanda shine kalifansu na kadiriya har yanzu kuna jin yadda yake sirfansa yake zaginsa ba gaira ba dalili ya zo ya yi faɗa idan an ce wannan li'abbi ne ya yi faɗa da ɗan uwansa wanda suke uwa ɗaya uba ɗaya shekara goma sha wani abu ba su magana suka zo suka shirya bai wuce shekara ɗaya ba akan naman saniya suka ƙara ɓatawa akan naman saniya suka ƙara ɓatawa naman sallah sa'annan shi wannan abdul jabbar din ya yi faɗa da dukkan ƙadirawa ƙadirawa gaba ɗaya ya yi faɗa da su sa'annan ya yi faɗa da abokansa almajiransa ko da kuma abokansa da almajiransa duk yayi fada da su sa'annan yayi fada da tijjanawa yayi fada alal akasi a cikin tijjanawan mu yan fai da shi Ibrahim radiyallahu anhu yayi fada da mu sa'annan Abdul Jabbar yayi fada da Izala kullum ma a cikin fada da su yake kun san wannan Abdul Jabbar yayi fada da yan Shi'a Abdul Jabbar ya zagi kun san hatta sarakuna manyan gari mala'un gari su kansu bai bar su ba sai da ya zage su amma saboda ku tabbatar da wannan abin cewa ku gane kowa da kowa yana faɗa da shi barin dan danna muku zagin da yayi wa shugabansa sarkin Kano wanda a wancan karatun na gaya muku cewa sarkin Kano Muhammadu Sunusi yanzu shine mafi girman mutumi wajen gina ashabul kafi ɗaya daga cikin abokan Abdul Jabbar din yana faɗa cewa akalla kuɗin da ya fito zahiri sarkin Kano ya bada naira miliyan sittin. amma bari ku ji me yake cewa sarkin Kano maladi a danna mana ya zagi sarkin Kano zagi za ku ga yadda ya zagi sarkin Kano yanzu insha Allah waya ne aka kira shi
Assalamu alaikum. Nan alai aminu kun sauka?
wallahi mun sauka ne kira dan To ba. Allah tsoki to Allah ya karba.
Allah ya saka da alkhairi Allah ya karbi za da amin. Amin ya rabu.
ai ni na bugo da wata ma Amin.
da ya wayar
To ta ka ci.
eh Allah sarki na gani to na ga cirin mutane ne da suke a lokacin samu lamba su ka ɗaga ka. Tun ya ce ma maganganu marasa ma'ana.
haka yake gaskiya ne gaskiya ne Da gani da yayin ma ya kokari.
wallahi mun gode Allah ya muka ji da wannan abubuwa da suke faruwa kuma Eh al'amura. Mun zulami da ni ai ba na bane.
ƙwarai ƙwarai aikin su ne su lami gani hali ya nuna cikakken dan iska ne mutumin nan Mm, shi ne yake wannan abubuwan
hali ya nuna a faɗansa fa amma wai cewan sarkin Kano cikakken ɗan iska ne mutumin da ya maka irin wannan taimako a rayuwa ta kaiwa akwai mutanensa waɗanda ya rabu da su daga cikin mutanen da suka rabu da shi jabberi din ɗaya daga cikinsu yana min waya daga Legas yake gaya min sun raka shi jabberin sun raka shi airport sun sayi flight din jirgi za su tafi Saudiya kawai sai ya zamana an jirgin su ya sun riga sun makara ba su zo da wuri ba sun yi missing flight din wannan jirgin abin da zai baka mamaki suna cikin wannan rudanin kawai sai sarkin Kano ya kira shi sai ya kira shi sai yake gaya wa sarkin Kano ai ga abin da ya faru sarkin Kano sai ya ce ku rabu da wancan tiket din kawai lokacin ya mai transfer din 5 million naira ya ce su sayi wani tiket su tafi Saudiya shi kuma jabberin yake gaya wa wancan ya ce abin mamaki wannan karaman sarkin Kano na biyu kenan saboda kuɗi ne karama saboda kuɗi ne karama ya ce a Saudiya ya je shi jabberin kuɗinsa sun zube gaba ɗaya ya rasa yanda zai yana cikin tafiya ga rana irin na Saudiyan nan kawai sai ya ji kiran sarkin Kano a yaya ranka ya dade kaza kaza yace ai ni ma ina Saudiya yace ce to ai ka zo ka same ni a guri kaza kuwa sarkin Kano ya taimake shi yace to wannan karamin na sarkin Kano guda biyu baya mantawa amma yau ka ji dan butulu ka ci ka goge bakin ka ka zo kake ce mai cikakken dan iska to kai ne cikakken dan iska wanda yake ci ya goge bakinsa amma sarkin Kano ba dan iska bane kai ne dan iska to abu na biyu da zai gwada muku abu na gaba kai da zai gwada muku wannan Abdul Jabbar din mutumin banza ne ko kun san cewa daga cikin manya-manyan jigajigan mutanensa waɗanda duk yanda kake ganin kai kana ƙaunansa ko kai wani batijjane ne ko me akwai waɗanda suka fika kusanci da shi sun rabu da shi daga cikin su barin baku misali biyu akwai malam mai anwaru kowa ya san shi malam mai anwaru mutumin sa ne shine sakataren asabul kafi amma yanzu sun rabu da abdul jabbar baram baram saboda halin abdul jabbar bai da kyau daga ciki akwai malam sani dirmin daji wanda ya turo kwanan nan aka kama shi ya tura polis wai ya bata mai suna wai Abdul Jabbar ne mai kai wani kotu wai an bata mai suna Abdul Jabbar fa Abdul Jabbar ya tura aka kama shi wai cewa ya bata mai suna aka je aka kulle shi a police station amma a rana aka fito da shi cikin yardan Allah saboda girman saboda Allah yana bin haƙƙin wanda aka zalunta ya nuna wai wannan mutumin ya bata mai suna yau ina ashabul kafi ashabul kafi ta tashi daga atba'u dalili sun koma atba'u police in ji wani da faɗa saboda mai dalili ya ƙare magana ya yi maka raddi ya yi maka a kaset in kana da wani abin da za ka faɗa ka faɗa amma ka tura a kama shi a kama shi akan me da wani dalili to saboda ya ce mai suna ɗan tamori don haka akwai sunansa guda biyu ne sunansa ɗan tamori ko kuma ka ce ɗan mama an gane ɗan mama abin da za ke kiran shi ɗan mama saboda gaskiya kun san yadda aka faɗa labari ingantaccen ruwaya cewa wallahi mahaifiyarsa har cikume wuyan babansa take billahi lazi la ilaha illa huwa ingantacciyar kuma alamu yana gwada haka me yasa duk ƴaƴan malam Nasir ba su da wannan fitinan sai kai sai ku ya ku ya ku ku dai masu wannan fitinan yana gwada cewa tunda shi malam Nasir bai da wannan fitinan uwa su ce masu wannan fitinan ko ba haka bane alamu yana gwada haka fi sabilillahi wa rasuli to an ce haci kuma shine ake so yanzu an sa mai suna dan mama ma'ana yanda mamansa ta yi shi ma haka yake yi dan mama dazu ina rubutawa ina rubuta wannan karatun yara haka kanana sai suka shigo ɗaki na sai suka ga kamar yadda za mu fara danna danna za ku ji ina cewa a danna mun dan tamora wan a danna mun dan mamatu shikenan yara suna zaune ashe wata ta hankalta sai take ce a ni kan wai wannan kan waye dan tamora waye dan mama na ce ke ke ke shiru ban an kara ba na fita kawai na ji yara sun saka gada a cikin gida suna dan tamora dan mama dan tamora dan mama suna ɗan tamora ɗan mama na fito na ce kai asabul kafi ta fara turowa ana kama mutane ku tsaya ku tsaya ku tsaya ku bar ɗan tamu ku bar cewa ɗan tamora ɗan mama ba ɗan tamora ɗan mama duk Allah ku rufa min asiri na tsayar da su na ce a bar cewa ɗan tamora ɗan mama har da wadda wani wai na ce na ce to asabul kafi an shiga wani yanayi to Allah ya kyauta to kuma wai mutumin da yake cewa an kai ya kai wani police station kun san abin da zai baku mamaki shi fa ba wanda bai bata wa suna ba Shehu Ibrahim radiyallahu anhu me yake cewa Shehu Ibrahim Allah majina haka yake ce mai ko ba haka yake cewa ko majina haka yake kiran Shehu Ibrahim abin da zai baka mamaki Khalifa Karibu me yake kiran Khalifa Karibu damo ko ba haka yake kiransa ba ya bata mai suna ko bai bata mai suna ba malam mai anwaru me yake ce mai malam mai annaru ya bata mai suna ko ba haka bane idan ka ɗauka malam shekarau gwamnan kano tsohon gwamnan kano ko ma gwamna na kano me yake ce mai abrahatal ashiram duk ka samu waɗannan mutanen ka ɓata musu suna saboda kai an ce maka ɗan tamore ka tashi ka je ka kai mutane abin na aje a kulle su to ba damuwa mu ma yan faida a zo a kulle mu in an kasa kulla bakin mu ba sai a kulle mu ba kawai shi kenan yanzu za mu dinga za mu dinga rubuta a facebook muna ma waka ɗan tamora ɗan mama watakila to alhamdulillahi yan uwa ku sani dalilin faɗan mu da shi abu ɗaya ne ba ma son ya je ya canza mana faɗa don kun ji a cikin karatukan da ya da ya ji mun makure shi mun ritsa shi ta ko ta ina kawai sai ya canza side sai ya je yana ɗaukowa ga tafsirin shehu ibrahim akwai kusakurai a ciki za mu zo ku kwaci gurin ku kwaci gurin kai da muka magana rikicin mu kwaya ɗaya ne da kai kuma mun faɗa tun farkon raddin mu da kai ba cewa muka yi ka kawo mana gurin da aka ce wa shehu ibrahim allah ba cewa muka yi ka kawo mana gurin da Shehu Ibrahim ya ce shi Allah ne, ko gurin da Shehu Ibrahim a littafinsa ya ce ni Ibrahim ya ɗalibai na ku kira ni Allah. Ba shi ne mahallin rikicinmu ba? To sai ya tsalle tsallake je yana cewa an ce Shehu Ibrahim Allah ba shi ne faɗanmu da kai ba. Ba shi ne faɗanmu da kai ba, don haka in an ce Shehu Ibrahim Allah ka tsaya akan wanda ya ce Shehu Ibrahim Allah amma mu karka yadda ka karka shiga gonan Shehu Ibrahim. Abu na biyu ka je ka ɗauko tafsirin Shehu Ibrahim kana cewa anan akwai kuskuren larabci an yi kuskuren hadisi ƙarya yake yi an yi kuskuren kaza zai sha mamaki bari ku ji al'amura yanzu zai sha mamaki ai wannan ba shi abinda wannan da'awar da ka fito da ita ta ƙaryata ka ka ce Shehu Ibrahim an ce mai Allah ka kuma ɗauko tafsirin Shehu Ibrahim ka ce a cikin tafsirin Shehu Ibrahim yayi kuskure to tafsiri tafsirin wa tafsirin wani littafi littafin Allah ha to wannan wani irin kwaɗa ne ka ce shehu ibrahim Allah kuma ka ɗauko tafsirin da shehu ibrahim ya ce yana fassara littafin Allah ka ɗauko hadisi hadisin manzan Allah ka ce shehu ibrahim ya yi azumin hadisin ya ce yana annabi ne ashe shehu ibrahim ya yadda da Allah ya yadda da annabi kaga wannan kwaɗa ne to bari mu sa maka mu danna maka ka ji faɗan mu da kai sosai ba ka tafi can ka je kana wai wani tafsiri gyaran larabci gyaran kaza wanda gyaran larabci bari ku ji ba yana ta kurin arabiya ba wai har furobiya mai gyara yake abin nan bari ku ji yadda za mu daki kansa da arabiya yau billahi lazi la ila illa wa ummalan nasiru zai dawo bai isa ya kwace shi a arabiyan da zamu rike shi ba in ya isa kai da kake gaya mana kake cewa wai mu je tukunna mu je tukunna mu iya larabci wai kana cewa wai bari ka taba na sama duk gyaran da yayi wa shehu ibrahim na larabci ƙarya ne ba ko ɗaya daidai yanzu zamu bayyana shi ƙarya yake yi za ku gani yanzu za mu daƙe wuyansa za mu sa ma bashi aljihunka bayan mun kare na shehu ibrahim kai kuma za mu riƙe maƙogaran larabcinka in ka isa ka kwace in ka isa ka kwace a mu cikin almajiran show Brian ba kowa bane ba mu wuce zero ai ba mu kai zero ba wallahi ba mu kai zero ba almajiran show Brian me mu wannan ai garaje kawai muke ba komai bane a cikin yan faidan show Brian bari ka ga za mu rike ka wai yana cewa yana kiran mu yara na'am akwai magana da yake ta faɗa waya cikin maganar sa yana cewa wai yana gayyatan wai malaman kaman professor Ibrahim Makare da wasu malamai su zuwa zauna professor Alaji bai san wannan dan bane ai la ilaha illallah Muhammadu. Abin da ya cuce shi guda ɗaya ne, Abdul Jabbar ka tafi jami'a ka je ka gani, ka ga yadda dakakkun malamai, furofesoshi, dakta idan an rike su ko rawanin ƙaba ne akan ka in yi zo ranar ya kunce wallahi. Ballantana kai ba ƙauye kana nan rubutu kace-kacen abubuwa marasa kyau gani a ciki, wai ka zo kana maganan Profesa Ibrahim Makar ya zauna, to zai zauna da kai da sharaɗi ɗaya amma, sai dama wallahi kun san da gaske ne an taɓa kai shi gidan turu. an taba kai shi gidan mahaukata to sai ya je wajen likita ya rubuto mai cewa ni Abdul Jabbar likita ingantacce mun zan zauna da Profesa Ibrahim Makari amma gwamnati ta ce lafiya na kalau to sai mu yadda ku zauna da shi amma za mu sassauta ma mu in zai zauna mun ɗage takaddan ka zo ka zauna da mu akwai sai rishe tima almiskin na Maiduguri ya ce za su yi da larabci ya gudu ko ba hamsa to ba damuwa tun da larabci ne ya gudu ka zo mu mu zauna da kai da hausa ni kuma ba ya ka kawo takardar asibiti ba kun san me yasa shi prof yanzu in ya zo babba ne suka zauna abdul jabbar yayi wani hauka ya taba shi me zaka ji ya ce inna lillahi ku dauke shi ku kai shi asibiti ko ba haka bane to shi kaga amma inda kamar ni zai zauna ba yana ce mana yara ba shi mahaukaci ni yaro kaga hauka da yarinta sun haɗu in ya mare ni in galla mai mari ba wani abu ko ba gane bane in ya mare ni ni ma in mare shi shi ma hukaci ni yaro shikenan haka yake kiran ma yara yarinta da abu sun haɗu shine kawai maganan yawwa yarinta amma da furobesa kan ba za ka zauna ba wallahi a walla ba zai zauna ba ba zai zauna ba zai je kawai na gaya ma kai hannu zai yi daga an kure shi sai ga ya nemi ya kai hannu to wannan alayalin dan haka bari mu tuna mai tambayoyin da muka yi mai ya sani cewa muna sane da abin da yake sholadi a nan na mana 18a 18a za ga ɗan tamore 18A ɗan tamore 18A.
To abu na farko a wazaunin wannan mutumi lokacin da ake magana akan 'yan hakika ana cewa 'yan hakika suna zagin annabi suna cewa ba su sallah ba su azumi ba su kaza suna raina Allah suna kaza yadda yake maimaitawa a cikin karatunsa koyaushe. sai ya ce duk wanda ya kawo wannan abin shehu ibrahim ne amma abin mamaki har yau ba mu taɓa samun wani guri da ka buɗo a littafi kace ga gurin da shehu ibrahim radiyallahu anhu ya ce ku bar sallah ko ku bar azumi ko ku zagi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba muna bin bashin wannan abun muna nema a cikin littafin shehu ibrahim muna bara gurin da shehu ibrahim yace a cewa annabi kaman kofi ko ya zagi manzon Allah ko ya ce a bar sallah ko ya ce a bar azumi don Allah da annabi muna bin wani duk wani wanda yake da awan kadiriya yake bin wannan mutumin kamar yadda malam Junaidi yake kiransa amirul fahishina to muna bara da Allah idan akwai gurin da shehu ibrahim yace ayi wannan abun a kawo mana To a danna wannan karatunmu na farko raddin da na yi mai na farko kenan ya yi responding sai muka yi mai raddin kobi. Kun ji muhallin faɗanmu da shi? To bari ku ji a raddin kobi a danna mana 18B.
abu na biyu sabanin mu da kai yayi wani mulafurci da ya tashi a cikin sashen din da yake mun raddi sai ya ce wai na ce in kawo gurin da wai na ce mai ya kawo gurin da aka ce wa shehu barayin Allah duk wayanka na gane ka sarkin zilliya zan tatuno ka dawo ban yi wannan magana da sai babban ce ka kawo gurin da aka ce wa shehu barayin Allah ba cewa da yi kawo mun gurin da shehu barayin ya ce a ce mai Allah kawo mun gurin da shehu Ibrahim ya ce wa kansa Allah maganar da nake yi kenan in wani ya gaya wa shehu Ibrahim kowaye mun juyar mai in kana son ka kama ni ka kawo mun gurin da shehu Ibrahim ya ce ni Allah ne ko ya ce ku kira da Allah sannan mun gaya ma me ya sabanin mu da kai shehu Ibrahim kana cewa To alhamdulillah kun ji saɓaninmu yanzu ya fito tun farkon faɗan na dawo da shi baya ne saboda ka san akan me muke faɗa ba wawaye ba ne mu za mu tsaya muna faɗa da kai akan wani abu ka gudu ka je ka taɓa wani abu daban da haka shioladi a danna ɗan tamora namba 19 a danna ɗan tamora namba 19.
cewa Allah ne shi kuma magana ya gagar Allah ya fi karfin Allah a rubuce take ita ma wannan ne abuwan abu ya a rubuce take zan kuma nuna gunna take cewa ya fi kartin da ya bayyana Allah ya rusuna Kun ji ya faɗa? A rubuce take zai kuma nuna gun da take. To me ya kai ka kaje kana ɗauko tafsiri wai wannan hadisin babu shi wannan ka nuna ko ba haka bane faɗa? Faɗa ya fito ka nuna sharaɗinka kenan ka nuna sa'annan kuma mun gaya maka abin da muke so ka nuna din nan a karatun da muka yi maka satuttukan baya da suka shige mun gaya maka wannan abin sholadi a danna mana audu 5 a danna audu 5
jikan wani babban shehi a garin nan da sai da ya rantse ya kuma rantsewa a faɗi shehu a rawa idan bai fi sallah ba kar Allah ya masa rahama kar Allah ya ji kan a faɗi shehu a rawa in bai fi sallah ba bai fi azumi ba bai fi hajji ba bai fi zakka ba kar Allah ya ji kansa kan Allah ya rahama da masa kar al- a garin nan na danna musu jikan wani babban shehi ne a garin. a faɗi shehu a rawa ya kuma rantsewa ya kuma rantsewa ya kuma rantsewa duk wannan ana gaya wa jahilai a ce ba za su yi wannan abubuwan da
Kun ji wannan? Ya faɗa ga abin da a faɗi shehu a rawa ma'ana shi muke so mu gani a littafin shehu Ibrahim ko ba haka bane a danna mana auditory.
ake wa Allah ki a ce da Allah mutumin banza haka ba a wakar ake faɗa matsiyaci haka can banda iskanci irin na Allah ana ga Kun san ɗan iska ne fa wallahi daɗi yake ji yana maimaitawa a danna mana audufo.
a ba lokaci ba sai ka kawo mabacca ni ma nan ina da su a nan akwai mai jan baituka din maganganun ya ja baiti shi ma ba lokaci cewa sallar banza hajjin banza azumin banza dan ƙauyen banza ka tsaya kana ta sallace sallacen banza da wofi wai aljanna kake nema sai ke dan iska haka zagi dan iskan banza dan iskan wofi da shehu ka tafi kana wani magana abun shi abun sallar za ka samu aljanna abun ba za ka samu a cikin ya ku rantse ya kuma rantsa ce wallahi in baka fita kan shehu ba ko Allah ya ce ka shiga aljanna sai sun hana a saka
Alhamdulillah yanzu waɗannan maganganun su muke so mu gani a littattafan shehu Ibrahim wannan shine da'irar faɗan mu da kai. Kar ka yadda ka gudu mun gaya maka wannan shine da'irar faɗan mu da kai duk wani wanda zai yi faɗan nan to ga gurin faɗa a nan ne zaka zo ka ga yadda ake bala'i. yawwa a nan ne zaka zo ga yadda ake bala'i kuma sa'an nan wai abin da yake cewa wai shi abin da yake da mamaki wai an zagi Allah ku ji wata magana da yake faɗa wai an zagi Allah ta uwa ta uba ashe Allah yana da uwa da uba a wajenka inna lillahi inna ilaihi raji'un wallahi haka yake faɗa ku ji kasa din wai an zagi Allah ta uwa ta uba Allah yana da uwa da uba ne qul huwallahu ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad bi haifa ba ba haife shi ba haka Allah yake ko ba haka ba to ala ayyi halin wannan shine gurin fadan mu in zaka yi fada da mu ka zo nan ba mu yadda ka lade kai wani guri ba to amma ala ayyi halin bari saboda mun maka tambayoyi ka kasa amsa wancan karan duniya tana sauraron ka za mu dawo da tambayoyin duk tsiyanka sai ka amsa duk tsiyanka sai ka amsa tambaya na ɗaya ka ce in ah, ka ce wato in mabiyi yayi laifi in ji sa da faɗa in mabiyi yayi laifi kamar misali wani ya kira shehu Allah to dole ne a keta shehu Ibrahim dan a kiyaye alfarman Allah muka ce ƙarya kake yi dole wannan aya abin ya saba da alkur'ani Allah ya ce wala taziru wazaratun wizra ukra Allah taziru wazaratun wizra ukra mai ya'mal su an yujzabi wannan ayoyin mun maimaita maka yafi so abin da yafi in na hadda ne ya kamata a ce ka haddace Allah ya karyata ka sai dai ka zagi wanda ya keta alfarman Allah ba za ka zagi shi Ibrahim ba tambayar mu na ɗaya muka ce ka ba mu amsa Abdul ah, shi Abdul Jabbar ya ce shehu shi ya koyar da wannan zagin Allah da zagin Annabi muka ce nuna mana gurin da shehu ya koyar da zagin Allah da zagin Annabi a littattafansa tambaya na biyu baka ba mu amsa ba mun karanta barrantan show Brian daga yan hakika daga cikin littattafan show Brian muka ce ka fito ka karyata in babu Abdul Jabbar baka fito ka karyata ba mun kawo maka yanda babanka yake bautar matansa Maimunatu muka ce Abdul Jabbar fito ka kara bautan malam Maimunatu har yau Abdul Jabbar baka fito ka kare ba malam yana bautan Maimuna kai ma kana bautan Maimuna dan haka Allahn ku ita ce Maimuna muka ce ka fito ka kare baka fito ka kare ba mun cashe ka akan mas'alar subhanaka Abdul Qadiri muka ce ka fito ka kare baka fito ka kare ba mun cashe ka akan aqidatul iqad ma'ana aqidar Allah zai matsa manzo Allah ya zauna tare da shi akan al'arshi muka ce kun mai da Allah jiki yana nan a cikin algunya yana nan a cikin diwanul haqaiqil islamiyya na malam Nasiru Kabara yace Sidi Abdul Qadir ya zauna dab da ubangiji muka ce ka fito ka kare ina duba cikin annafahatun nasiriya naga cewa wai shi malam Nasiru ma yace annabi yana kan al'arshi annabawa suna ƙasa in suna so annabi ya musu madadi sai annabi ya leko haka sai su kalle shi zai yi musu madadi sai ya koma cikin annafahatun nasiriya wannan wannan abin sai ka zo ka kare shi mun yi maka wannan tambayan Abdul Jabbari baka ba mu amsa ba ka ce baka taba zagin Shehu Ibrahim ba muka kawo maka gun da ka zagi Shehu Ibrahim muka danna Abdul Jabbar nan ma baka ba mu amsa ba ka mana sharri ka ce mun ce Shehu baya laifi muka danna guri muka ce Shehu yana laifi muka karanta littafin Shehu Atiku muka dauko na Fatin Nasiriya aka ce babanka ne Shehu Abdul Qadir babanka ya ce shi da Abdul Qadir baya laifi suka ce shi da Abdul Qadir masumi ne muka ce amma mu Shehu nan mu suna laifi Allah yana iya yafe musu sa'annan ka zagi Shehu Tsaro Usman Bauchi muka danna maka gurin da ka zagi Shehu Tsaro Usman Bauchi muka danna babanka ya danne ka da ruwa ruwan hujjoji ya ce shi da Usman Bauchi malamin sa ne sa'an nan ka ce za mu la'anci iyayenmu Abdul Jabbar muka ce maka ba za mu la'anci iyayenmu ba muka danna maka ɗanku yana la'antan ku yana la'antan kakanninsu ko ba haka bane sa'an nan Abdul Jabbar mun danna maka tufka da warwara da kai akan qasidatul alqasidatul khamriya kace ta Sidi Abdul Qadir ne kace ta Shehu Ibrahim ne kazo kace ba ta Shehu Ibrahim bane kazo kace ba ta Sidi Abdul Qadir bane muka danna maka tufka da warwara akan jawahirul ma'ani kace jawahirul ma'ani ba na Shehu Tijjani bane kazo kace na Shehu Tijjani ne muka ce ka fito ka kara wannan Abdul Jabbar ka ce za ka rubuta diwanin na Shehu Ibrahim irin na Shehu Ibrahim a sati ɗaya sati ɗaya fa jama'a to bari ku ga yau ku sha don ku tabbatar ba zai iya ba bari ku ji karatun yau ga waƙoƙinsa nan mun samu baitukansa ne na waƙoƙi bari ku ga yadda za mu tattaka wuyansa za mu tattaka wuyan arabiyan bai isa ya motsa ba da yake cewa a rubuta diwani a kai ta jami'ul a kai ta jami'atul azhar ko jami'ul azhar to muna buƙatan kafin ta je jami'ul azhar ta shigo hannun mu ta ga ikon Allah billahi lazi dan uwa ne sayyidi a Adam Yunus na Maiduguri da ya je ya rankwashe su ya rankwashe su akan baitin na ce da Allah karam kallahu ka dana ni ma turo min billahi lazi yana turowa je he ga sababbin gyara fifiu fifiu fifiu billahi dama mun gaya mai mun ce mai rubutun ka in ya shiga nan mu zaka ga inda ake Chinese din alƙalami to yanzu zai fara ganin samfur na irin gyara zai ga al'amura eh ai ilimi ba ƙarya bane ba hakuri mu ba mu daga kai mu ce mun sani mun kaza kaza kaza irin yanda kake yi shi yana nuna duk duniya ba wanda ya kai shi sani mu kuma mun san wa foka kullu zai ilmin alim amma dai wannan nakan kan zaka ga yadda za mu cashe ka insha Allah Abdul Jabbar mun yi mai wannan jawabin sannan ka ce za ka rubuta batun diwani a sati ɗaya har yau sati ɗayan bai yi ba Abdul Jabbar ka ce yan kwallo sun fi mu yawa muka kawo ma mai muka baka abin yadda yake a rubuce sannan ka ce Shehu Ibrahim radiyallahu anhu ya kwafo diwanin sa ne daga cikin as-sabiqatul jihadi wanda Shehu Muhammadu Nasir ya tattake wannan mas'alan ya gwada maka cewan ƙarya kake yi maulan mu Shehu Ibrahim diwanin sa ne yayi da hujjoji waɗannan tambayoyin suna nan har yanzu baka amsa su ba duk tsiyarka sai ka ansa su kafin mu motsa gaba duk tsiyarka sai ka amsa su duk wayanka mun gane yawa ashabul kafi don Allah da annabi idan malamin ku ya zo gaba ya zauna ya fara muku ya fara muku wani abu ya ce zai yi muku kaza ko zai yi muku wani karatu ko zai yi muku wani abu to da Allah ku ku roƙe su ku tambaye shi cewa abin da ya kamata ya yi kafin ya fara muku komai kafin ya fara muku komai ku gaya mai cewa da Allah ya fara amsa muku waɗannan tambayoyin kafin ya fara muku komai ya amsa muku waɗannan tambayoyin kafin ya fara muku komai ya amsa muku waɗannan tambayoyin ku ce ku gaya mai ku ce da Allah kar makalla akwai wasu tambayoyi fa kwaya sha shida da aka yi yan baucin nan suka yi waɗannan yan matsatsilan yaran nan wanda kila ma ba haife su ba waɗannan suna nan da Allah akwai tambayoyin da suka yi a amsa musu waɗannan tambayoyin a gaya wa Abdul Jabbar wannan lallai so ‘yan uwa bayan mun yi wannan abu da za mu dawo shine abu na biyar daga cikin mas'ala na biyar da muke son mu tattauna tare da su mas'ala na biyar da muke son mu tattauna tare da su shine kiran shehu da alhaji wai ya sama musu wani sabon sara sai ka ji yana cewa a wato shi alhaji ibrahim haka yake kiran shehu ibrahim to akwai yan uwa na zaria da suka yi raddi wanda su na zariyan sun ɗauka cewa wannan abin kaman zagi ne to mu kuma hakikatan gaskiya a wajenmu wannan abin ba zagi bane wannan abin ba zagi bane Alhaji Ibrahim da ya faɗa shi Ibrahim gaskiya ne kafin ka faɗa muna faɗa Alhaji Ibrahim ko ba haka bane akwai ɗaya daga cikin abokansa da shi Abdul Jabbar din yayi mai raddi mai suna Malam Sani Dirmin Daje sai Abdul Jabbar din yake cewa ka ce ku kuka sa wa Malam Nasiru Kabara suna shehu da alhaji ake kiransa sai yake ce mai to ka ɗauka alhaji a wancan zamanin alhaji ne a yanzu yake cewa ka ɗauka alhaji a wancan zamanin alhaji ne a yanzu in ji shi abdul jabbar ɗin sai yace alhaji a wancan lokacin lakabi ne na girmamawa har ya bada misali yace duk yanda kake ganin girman shehin ka ka kai yanda yan faira suke ganin girman shehin su sai yace to su ma yan faira suna kiran malamin su shehu ibrahim da alhaji to kaga ashe tunda mun kira shi da Alhaji me ne yanzu dan ka zo ka walakanta mu kana cewa Alhaji Ibrahim kafin ka faɗa mu ma mun faɗa Alhaji Ibrahim daga yau in kun ga dama yan uwa ku dinga takawa da ƙarfi ku ƴaƴan Alhaji ne yanda aka ganka ka ce wallahi ni dan Alhaji Ibrahim ne amma fa bil muqabil bari mu kai hari ta wani guri akwai wani shehinsa yana nan shehinsa har ya mutu bai taba zuwa ya ga kaba ba bai je ziyarci annabi ba yana nan eh yana faɗa gudurtu ana hamilar dumu amuwa bilan yana nan yana faɗa har ya mutu bai je ya ga annabi ba so kaga ashe mun fi shi da haka mu ƴaƴan alhazawa ne wannan gaskiya ne don haka yaran alhaji ibrahim sannunku yawwa sannunku yaran alhaji ibrahim yes radiyallahu anhu Allah ya ƙara wa alhaji ibrahim yes lafiya to alhamdulillah da karama albarka annabi ina al'imamin shafi'i da Allah zo ka dan rera min mimiyan nan tukun nan dan yi rangaji kafin hau kansa akan mimiyan nan a rera mana ita
لا إله إلا الله لا إله إلا الله أمشي لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله صاحي أجراه الهمام زاف هدات الصوام لا إله إلا الله لا إله إلا الله زوق أدنى فبه قد فاق أزواق الإزام لا إله إلا الله لا إله إلا الله منتهى أقدام أصحاب الولايات الفخام لا إله إلا الله لا إله إلا الله مبتدى أصحاب إبراهيم مصباح الزلام لا إله إلا الله لا إله الحم حتى لا يروا كل الألام لا إله إلا لا لا إله إلا أثر برا وبحرا بين حيوان وزمي لا إله إلا لا لا إله بفتوح وكشوف وفنون المنام لا إله لا لا إله بعد في ملك ومال فهو مروي كل زامي لا إله إلا لا لا إله كم خديما صار مقدوما وشيحا صار أمي لا إله إلا لا لا إله رب مولوك ملكا ثار مرفوع المقام لا إله إلا لا لا رب مخلول شهيرا سيته فوق الإذام لا إله إلا لا لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا إله إلا الله شغلهم في الله دابا أو صفات أو أصامي لا إله إلا الله لا إله إلا الله علمهم إرفانهم كالأنبياء دون ملامي لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا حبه دينه إلى يوم القيامة لا
eh fa kullin ladhi yanha anil wajdi ahlahu idza lam tazuq ma'ana sharabil hawa da ana kawai ka gaya wa wanda yake itiradin hanyar masoya Allah da masoya annabi idza lam tazuq ma'ana sharabil hawa idan baka san me ma'anan soyayya ba da ana ka rabu da mu ka kama haukanka dan tamore bari a miƙo min mimiyar a bani ita eh kwarai da gaske eh idan lam tazuk ma'ana sharabal hawa ba haka bane idan lam tazuk ma'ana sharabil hawa eh Allah ya saka da alheri wannan ma gyara ne muke mai ya rike to alhamdulillah wannan mimiyar ce wai da ya gama kurinsa ya gama buga kirji wallahi tallahi on wa shehu ibrahim Allah shehu ibrahim zan kawo muku gun da sa hannunsa duk tsiya sai ka yadda shehu ibrahim ya ce an ce mai Allah ga sa hannunsa muka ce to wai mimiyan nan fatin da aka haife mu ake rera ta a kunnenmu muka tashi muka ga iyayenmu suka koya mana mu ma muka zo muka koya wasu duka muka cire ta ka gane kabirin an kabirin wai amma ka ji ba a taba ce mana wai sai wani gabo tari dan mama kawai ka hauro daga can gefe ka ce wai zaka gwada mana me yake cikin mimiya to ala halin alhamdulillah kamar yadda kuka ji baitukan mimiya da aka ja ta yanzu ya ce an kira shi Ibrahim da Allah za mu gani a cikin baitukan da duk ya ja za mu danna shi da bakinsa da kuma sauran gurin da ba za mu iya danna ba za mu ji a ina ne aka ce wa shehu Ibrahim aka kira shi Allah a ina aka kira shehu Ibrahim Allah abu na farko kenan don haka kafin nan shehu maladi a danna mana dan tamore tuwam yayi yayi jamimiyan da bakinsa duka fani hubbuhu dinan ila yawmil qiyami wa huwa ruhi wa huwa rahi wa sharabi wa ta'ami ذكركم قوتي لروحي وقوت لروحي فهو فكري وكلامي لا يرى ذكر سواكم ولا يرى في ضميري ولساني إنني مهما تراني شغلتي في إبراهاني فهو قلبي ولساني وجلوسي وقيامي حركاتي مع سكوني ومصيري ومقامي وارتجائي وفراشي يقظتي وهو منامي شاهدي وهو عيوبي ثم سمعي ومسامي وهو ذوقي وهو لمسي وهو نظري واجتمامي وهو فوقي وهو تحتي وورائي وأمامي وهو جزئي وصلاتي وجزئي وكل كلي وجزئي وصلاتي وإمامي وهو مامومي وفضي وزكاتي وصيامي وهو رمضاني وإيدي وهو حجي في الحرام في المحلات المناسك وهو توحيد الكرام لا ترى شيئا سواه من قسي أو لزام إخوتي في الحب عندي ليس لي سنو يسامي نوره شمس سوى من ذي أمن أو متعامي أين اسم أين فعل أين حرف للتمام أول الأزلات مجلا أين سر الاكتتام وصلاة الذات للذات دوام الفيض هامي والرضا عنها وعنها كابتتال واختتال
Allah sarki yan kogo kun yi kabbara a banza wallahi kun yi kabbara a banza to alhamdulillah a ƙarya kake a ƙarya kake wai mu za ka ci da buguzum larabcin da na fahimce shi sarai to bari muku na malayi su su kuma na wanda suke gabanka da ka kifa musu kwando fa ya za ya san sun gane sun gane larabcin ka ja baituka haka kawai zarai ka fassara su me zai sa mu san ka gane larabcin ka fassara ko ba haka bane amma kawai ka ja ka kifa ma- mu yan kogo ne zaka kifa mana kwando sai ka fassara tukunna wai larabcin da na fahimce shi sarai mu kuma mun fahimci sarai baka fahimci larabcin sarai ba wallahi bai fahimta ba ka ji mu zai kifa wa kwando alhaji a haba muna ƴaƴan alhaji ibrahim din ƴaƴan alhaji ibrahim wallahi tallahi a ƴaƴan alazawa ne fa mu Mhm. to abu na farko kun ji dai ya jawo fahuwa kaza fahuwa kaza fahuwa kaza fahuwa kaza amma duk da ya gama muna jiran mu je ya ce mana fahuwa ilahi shine ubangiji na fahuwa rabbi shine Allah na sai muka ji shiru abu na biyu duk abin da kake faɗa sai da ya tashi fassarar sai ya ce wai an ce da sallah da zakka da azumi da komai da komai a cikin wannan baitukan yadda Shoman Tijjani ya faɗa fahuwa salati fahuwa kaza shehu shine sallah na shine azumi na shine ramadana na shine idi na shine tauhidul kirami sai ya ce an ce gaba ɗayan su li ibrahimi na shehu ibrahim duk ciki kuma bayan da aka ce li ibrahimi ku rike wannan nukudan kun ji ɗaya sai ya kawo aya ayar sai take tabbatar da cewa ƙarya yake kulinna salati wa nuski wa mahaya wa mamatiya lillahi duka wannan lillahi na Allah a ciki kuma bayan da aka ce salati wa siyami wa zakati li ibrahama me haɗin wannan ayan da wannan akwai gami ba haɗi wannan ya ce lillahi kai kuma ka zo ka kawo ƙari na kanka cewan li ibrahami ashe wannan magana ƙarya kake yi don haka abu na gaba abdul jabbar da ya kamata ka gane ka ce za ka nuna gun da shehu ya sa hannu a cikin wannan gurin haka ya ce zan nuna gun da shehu ya sa hannu tauƙi'in shehu mimiya daga farkon ta har ƙarshe ba tauƙi'in shehu gurin da ya nuna a shafi na bakwai da yake faɗa cewa aka yi mai magana ya ce an shehu ya ce She- wani ne fa ya ce shehu ya ce to wani ya ce shehu ya ce wannan sa hannu ne to ina batun sa hannun da kace zaka nuna muna bin ka wannan bashin sai ka nuna mana sa hannun shehu to amma karka ce muna gudun mimiya mimiya ta mu ce duk abin da yake cikin ta daidai ne daga farkon ta har ƙarshen ta babu kuskure ko guda ɗaya babu kuskure a cikin mimiya ko guda ɗaya ya ja bai ya ja baituka ya kifa wa ɗalibansa kwando ya kasa musu bayani to bari mu zaɓo baituttukan da suke baka tsoro mu ma bayani mu fassara ma dama ya ce ai in ba gane ba mu majubai ne ai mana bayani ko haka ya ce su majubai ne to lallai majubai majubi ne kai munkiri ne kai bari muka mu maka bayanin me ake nufi a cikin mimiya shikenan in mun maka bayani sai ka fito kai kuma ka gaya mana kai kuma me ka gano a ciki amma mu ba mu gano a cikin mimiyar shi Maulana Shehu Tijjani na yan mota an kira Shehu Ibrahim Allah ba ko kadan baya cikin abin da Maulana Shehu Tijjani